محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله da ya sake haɗa ma wannan zawiya mai albarka na maulanmu sheman ɗan umma Allah ya ƙara masa rama a cikin garin bauchi a kan titin malam goje yau muna rana ta talata sha ɗaya ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu muna cikin surati maryam alaihi salamu aya na hamsin da tara Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa illa man taba wa amana wa amila salihan fa ula'ika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a Allah ya samu daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala da yayi magana akan ayan nan na jiya cewa fa khalafa min ba'din hadfu nada'u salatu wattabu shahawat fa sawfa yalqawna gayyar annabawa sun bar alifofi alifofi wanda suke ba na kirki ba a bayansu suka tozarta sallah suka bi son zuciyarsu Allah ya ce fasaufa yalƙauna gayyan da kan da mu jefa su a wani rafi a cikin jahannama shine sunansa gayyu to sai Allah ya ce istisna'i illa man taba sai dai wanda ya tuba to tuba abu ne mai kyau kuma Allah na son masu tuba to wanda ya tuba a cikin yayin Isra'ila to bare ya shiga wannan gayyin ba haka kuma al'umman annabi haka duk al'umman da suka wuce duk laifin da aka yi in dai Allah ya sa mutum a cikin wanda suka tuba daga barin laifin to Allah bare ya kona su ba to Allah ya ce illa man taba wa amana sai wanda suka tuba suka kuma imani wa amila salihan suka yi aiki mai kyau to fa ulaika yadkhuluna aljannata wa innan sune da su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an bara a zalunce su komai ba yawa kuma wannan ayan ba wai na gwada cewa wanda suka shiga wuta an zalunce su bane a wato Allah na gwada cewa duk wanda ya aiki na shiga aljanna to da a bashi daidai sakamakon aikin sa har da ma ƙari tunda ya ce lillazina asanu ne wa ziyada ya tabbata ga wanda suka kyautata kyakkyawa ya wato aljanna ya tabbata ga wanda suka kyautata aiki wa ziyadan hadda ma wani ƙari wanda aikin su bai kai a basu wannan abun ba to sabiya da aka yasa Allah ya ce ba a zaluntar su komai kuma Allah baya zalunci dama inna Allah la yazlimu misqala zarra Allah baya zalunci ko da misalin kwayan zarra ne tuba abu ne wanda Allah yake so amma akwai ainihin tuba wanda Allah yake ce wa tubu ilallahi taubatan nasuwa ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake irin na zaren bunu in ji malamanmu na zaure Allah ya musu rama haka suke faɗa wai tuban zaren bunu shine an san bunu ko shine ciyawan nan na jinka wanda ake rufe zauren gida da shi ko zauren girki ko ɗaki ka san ka sa hannu ka zaru guda ɗaya ai ba zai taɓa yiwa ka koma da shi ba karyewa dai ko ko kuma malamai sukan ce tuban da Allah yake so to yadda wannan zaren bunun ba zai koma ba to haka ake so kada ka koma kan aikin da kake yi in ka tuba wa Allah shine malam mai alari yake ce mana wa wa shuruɗi taubati annadumu e wa niyyati Allah ya uda fi ma baqiya alaihi ko wa niyyati Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi da niyyan kuma ba zai koma ba akan abin da ya saura a kansa na rayuwarsa ba zai taɓa sake koma yin irin wannan aikin ba to shi ne suke ce tuban zaren bunu yadda in aka zari wannan ciyawan ba zai taɓa yiwa ka koma da shi ba ka san da ka iya zaren tsintsiya musamman ma tsintsiyan kwakwa ko tsintsiyan laushi ma da ka iya zara ka mai da shi wani ko amma wannan ciyawan ba zai taɓa yiwa ya koma ba ya dai kare to haka suka ce ko kuma mutum ya yi tuba kamar mutumin da ya tatsi nono a hantsan saniya ko tinkiya ko akuya ko raƙumi bayan ka tatsa kuma ce ka kama bakin hantsan ka koma da nonon zai yi ba zai taɓa yiwa ba to haka ake so bawa ya tuba ga Allah irin wannan tuban da da za a ce ya koma ɗin ba zai koma ba to idan muka lura akwai bayin Allah wanda suke irin wannan tuba kamar yadda aka kawo cewa an rawaito daga mansur ibn ibrahim wani sufi ne an ce wasu ma sun ce tabi'i ne ko ta yana daga cikin tabi'u tabi'in ya ce an na rajulan min al-ubadi wani mutum daga cikin masu bautan Allah irin sufaye wanda dare da rana suna bautan Allah wanda suke koma daji din nan ya ce kallama imratan ya yi magana da wata mata falam ya zal hatta wada a yadahu ala fahaziha sun manadima fa wada a yadahu ala nari hatta ya bisat inna lillahi wa inna ilaihi raji wani sufi ne daga cikin bayin Allah ya yi magana da wata mata bai gushe ba yana magana da ita yana magana da ita har ya ɗauki hannunsa ya ɗora akan cinyanta ma'ana ya shafa jikinta kenan da ya haka sai ya yi nadama cewa me yasa ya aikata haka kamar yadda ranar muke magana cewa wanda bai saba saban Allah ba in yayi gaba ɗaya damuwa yake in dai bai iya irin wannan saban ba to da ya nadama fa wada ya dawo sai ya ce to wannan hannu da na shafi haramun da ita in gwada wa Allah na tuba ainihin tuba sai kawai ya ɗauki hannun ya je tsoma ta a hannu sanda a wuta sanda wuta ya ci hannun sanda hannun ta bushe inna lillahi kaji bayan Allah masu tsoron Allah wanda Allah yake ce ya yi allazi na manu ta kulla haka tukati ya kone kai imani ku ji tsoron Allah matukan jin tsoronsa to shi irin matsayinsa kenan irin wannan bayan Allah suna da yawa to kaji tobatan da su kenan waruwe kuma an rawaito annahu kana fi bani isra'ila rajulun akwai wani mutum a cikin bani isra'ila ya ta'abbadu fi sauni atihi yana ta bautan Allah a sauni'ansa irin husumiya din nan wanda zaka ji wato sauni'a sunansa amma mutanen mu na Hausa zaka tana cewa husumiya husumiya a larabci musu ne ko fada shine khasmu eh mai fada al-husumatu shine wato cacan baki ko fada ko wani dai surutu da tashin hankali Allah ya tsawoke saumiya ake kiransa ya kasance a saumiya fa makasa kazalika ya zauna a wannan saumiyan zamanan dawilan zamani mai tsayi irin wannan saumiya na masallaci wanda ake tauraro a kansa ka san da kafin almukabbirati lisauti ya zo shine sifika da larabci suna kiransa almukabbirati sauti ko au mukabbirati lisauti kafin sifika ya zo sauriya ake yi ko mumbari irin wannan na masallaci ko ladani idan ya kai ya kira daga nisan anguwa ya kaji ba na manta da a wannan masallaci namu babanmu malam ali malam aliyu dan kobi Allah ya masa rama idan yayi kiran sallah muna kasuwan shanu mukan ji azahar fa ba ma asuba ba da yake kayan abun hawa bai yi yawa irin na da ba. da da cewa lokacin in ma akwai abun hawa amma dai su biya da murya din to masallaci jami'a ita ne na juma'a aka gina saubi'a wannan wanda ake sa taurari akai tauraro akai to ai akan yi masa kofa a jikin sa ai daga ji- yanda ake hawa ai matakala shine har sama to ladani idan ya hau yayi kira kusan duk gari ya an ji kiran sallah sabiya da ya hau sama kuma ga iska na dauka kuma ga shi babu abun hawa da hayaniyan jama'a irin ne yanzu to sufaye na 'ya'yan isra'ila da irinsa suke ginawa sai su yi wannan kofan yesu kulle daga ciki kamar yadda zaka kulle kofan ɗakinka ya su hau can sama wai yanda ko da wani ma zai zo shagaltar da su to dai baka isa dai ko da zaka kira shi dai na can sama kafin ya ji dai ka sai ka buɗe bakinka sosai gara shi ina saman yayi kiran yanzu na ƙasa dai ji amma kada kake ƙasa kayi yayi sama abu ne mai wahala kuma ya ga dama ya saurare kan ya ga dama ya ke ya ga ta kiran ka yana jin ka sai da da su guji mutane su je su ji daɗin bautan Allah an gane to shine irin wannan bayan Allah wani ya gina wannan saumiya ya zauna zamani mai tsayi yana bautan Allah fa ashrafa zati yawmin sai wata rana ya dan yiwo ƙasa fa idan huwa bi imra'atin sai kawai ga wata mata fafta tana biya wa amma biya da ya gama tan ko ya kyanta ya ɗibe shi sai ya fitini da ita sai kawai ya yi nufinta da mummunan aiki ba kare da rijilahu sai kawai ya fito da kafansa liyanzila ilaiha domin ya sauko zuwa gare ta dama ya ɗan sauko ƙasa ne sai ya gama tan ba wai ya sauko gaba ɗaya ƙasa ɗin ba to da ya ga ta ƙayatar da shi sai ransa ya raya masa ya sauko mana ya je ya samu wannan mata to shine sai ya sauko ya yi sauko kafansa yanzu da ila domin ya sauka zuwa gare ta ba da raka hullahu bi sabiqatin sai Allah ya riske shi da zaɓi irin nasa ma'ana Allah ya jefa masa cewa a ransa kar kai wannan aiki da Allah ya jefa masa haka a ransa faƙale ya ce ma hazan lazi uridu an asna'a ya ce kai me ne wannan abin da nake nufi in saukan jiyan aikatan ne ka shi kansa ya tambayi ransa faraja at ilayhi nafsuhu sai ransa ta dawo gare shi ya dawo cikin hankalinsa wa sama hullahu ta'ala banadima sai Allah ya kiyaye shi sai dan dana sani ya fasa yin wannan aikin falamma arada an yu'ida yayin da ya nufin ya koma an yi ida rijilahu ya koma da kafansa ila sauni atin zuwa ga wannan saumi'an kala sai ya ce haihata haihata sai ya ce kai ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce rijilun harajat turidu an ta'asiyar laha ya ce kafan da ta fito tana nufin ta saba Allah kafan da ta fito da ni tana nufin ta saba Allah in koma da ita kuma wajen bauta ka udu fi saumi a ta koma kuma cikin saumi ana da nake bautawa Allah sai ya ce la ya kunu wallahi zalika abada ya ce wallahi aka bare ta yiwa ba har abada shi kenan fa tarakaha sai ya bar kafan mu'allaqatan fi saumi'atin tana rataye a cikin saumi'a kamar misali a ce kai ne kai nufin sauka a garu ayin ka zauna kan garin da ka zuro kafanka ko to shi ma din ya zauna a gurin ya zuro kafansa ya ce wallahi ba zai koma ainihin can wurin zamansa da kafan da niyan saban Allah da ita ba sabiya da mene kai ma matuƙa wajen tuba din da kuma nadaman abin da ya niyan yi dama wa shuruɗu taubati annadum to shikenan ya barta fataraka mu'allaqatan bisawmi'ati tusibuha al-madar wa riyahu wa salju ya bar ta haka rana yake dukan kafan haka ruwan sama da damuna yake dukan kafan haka iska a lokacin sanyi haka kankara a lokacin sanyi haka yake dukan kafan wa shamsu haka rana hatta taqadda'at fasaqadat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har kafan ta yanke ta fada ƙasa sabiya da cikan tuba da ɗan dana sanin inda a yi bautan in in mutum ya yi nufin saban Allah fashakar Allah lahu fashakar Allah lahu zalika wa anzala fi bali kutubi fi kutubihi zikirahu sai Allah ya masa godiya akan haka kuma Allah ya Allah ya masa godiya akan haka ya kuma kawo labarinsa a cikin littafin annabawa da ya wuce dama an ce a zamanin bani isra'ila ne aka yi wannan mutum to wannan shine ainihin tuba wanda ake so dukkan bawan Allah in dai zai tuba daga aikin zunubi to hanyar da kake bi ka je zaben Allah ma in san samu ne kar ma ka bi ta to wannan shine ainihin wato tuba da ake so kowa ya yi ƙoƙari ya kwaikwayi irin wa'innan wato bayin Allah ɗin sabiya da haka shi ne Allah subhanahu wataala ya ce mana illa man taba sai wanda ya tuba to tuba haka ake so tuba ainihin irin tuba na zaren bunu yawa haka Allah ya ce san mu tuba wa amana wa amila salihan yayi imani yayi kuma aiki mai kyau fasaufa fa ulaika yadkhulul jannata wa innan sune da su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an kuma bara a zalunce su wato komai ba
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا
جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا إنه كان وعده مأتيا جنات عدن الجنة لن ذات شجاع شيني الجنة دوما إذا أنت الجنة على ربشي أنا نفن قولاني amma fa ba irin gonanmu ba mu kan gonanmu kan duwan ne ya faɗi irin gonanmu an san gidan wahala ne ko yasa za ka ga yaro wanda bai taɓa zuwa gona ba har kuka yake in ba je da shi ba amma idan aka je da shi gona kuma ya dinga kuka a dawo da shi ke musamman gona ma irin na da na tafiya da kafa a dawo da kafa to gona a larabci kuma an Allah ya faɗi gona to ba irin gonanmu da muke ji ba ne amma akwai shigen irin wannan gonan a duniya don mu gane shine misali da ka ji ana ce shugaban ƙasa yana da gona amma an ka je gonan da ka ga fannin kiwon shanu daban shanun ma wasu ka ga shanun kai ka ce tubalin ƙasa aka taka ake maka musu jikinsu don tsaban ƙiba wani ma saniyan da zaka gani tun da kake a rayuwanka baka taba gani ba gefen kiwon kaji daban tattabara ɗawisu giz wannan dabba mai faɗan nan ga nan daban-daban ga wajen kiwon kifi wajen kiwon meye wajen kiwon meye ga ga kayan itacuwa daban-daban kowane ɓangare kowane irin nau'i na na fruit akwai ɓangarensa to kaga wannan gonan ai ba irin na talakawa ba ne ko masu aikin wannan gonan ma ko in ka ji abin da ake kashewa a wata da da a baka a kasa kashi goma ma a baka kashi ɗaya ishe ka jari kaga gidaddaji masu kyau a ciki to shine irin gonan da Allah yake faɗa na aljanna ɗin irin ta kenan yadda hankalin mu zai iya ganewa amma ba wai bana duniyar ta kai ta to aljanna ne wanda da a zauna a ciki jannatu adin allati wa'ada ar-rahman ibadahu wanda Allah yayi alƙawari wa bayinsa bil gaibi a boye mutane ba su ga aljannan ba ba mu ga aljannan ba amma muka yi imani da ita dama a can suratul suratul baqara Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mu'minan nan su ne da suka yi imani da gaibi aljannan nan gaya mana aka yi ba mu ganta ba amma muka yi imani mun yadda sabila da mun ji daga bakin da baya ƙarya duk abin da ya faɗa shi haka yake 100% abin da ya faɗa babu wani wai a ce 90% ko 99% ina annabi ya wuce wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam komai ya faɗa haka yake to ba mu ga wuta ba mun yi imani ba mu ga siradi ba mun yi imani ba mu ga mizani ba abun awun aiki duk mun yi imani da haka shine Allah ya ce aljannan da Allah ya alƙawari wa bayinsa a gaibi allati allati wa adar rahmani ibadahu bil gaibi wanda Allah ya alƙawari wa bayinsa a gaibi a boye to amma kuma kaga wasu ana ta mamaki da su suna ce annabi bai san gaibu ba to mu ba mu ga aljanna ba ko mun ganta ne amma shi annabi ba har aljannan ya shiga ko har aljannan ya shige yawo yawo kamar da duk shekara ya mun faɗi wannan karatu har ya ga gidan sayyidina abubakar ya ce har ya shiga ya ga gidan sayyidina umaru ma ya ce ya ga wani bene kankarare ya ga wata kyakkyawan mace tana alola a wuri ya ce har da ya shiga ya tuna kifi su sayyidina umaru ya ce sai na fito sai na umaru aka ce sai kama kuka ya ce ya rasu lallai kishin har a kanka ne ya ce ai ba zai kishi a kanka ba dan an ce lokacin da annabi ya ce na shiga gidan aljanna abubakar har gidanka na je ka ji wanda suka isa tun suna duniya to an ga aljanna sun har an shiga alleka matsayi matsayi ne Allah ya ba mu matsayi a gurinsa zahiri da baɗi yanzu kamar mutum da ya zo ya ce maka baka taba zuwa america ba ko abuja ya zo ya dubi wani wajen da ya fi tsada ya ce sai da hamza ina je na ga layi har na ga gidanka kai ko baka taba ganin gidan ba Allah ya samu cika da imani to shine aka ce sai na Umar ya ce to ya rasulullahi ni baka gana wa gidan bane ya ce na ga gidanka mana Umaru ya ce na ga gidanka kai ma ya ce to baka shiga ba ya ce eh an na shiga amma na fara shiga na ga wani kankararren beni na ga wata kyakkyawan mace budurwa kyakkyawa tana alola sai da tuna kishin kai na fito sai na Umar ya kama kuka ya ce ya rasulullahi kishin har kanka ne ka ji wanda suka isa Allah ya ba mu albarkacin su tun suna duniya aka ce an shiga aljannansu amma fa shine ce muke ce yana azumin zamani shekara guda kana tsamman da irin mu ne ba kwanciya dami ba kana ganin ko muku duniya ne fa mutum ne na zuwa masallaci kullun a gaba kullun a gabe yake amma wasu tsaba suna cika ajihunsa sai kaga ya fara koma sau na biyu na uku in ba Allah ya kiyaye ba masallacin ma Allah an daina ganin sa kenan sai dai an tambaye shi har kaya yawa duk yadda sallah ya kama nan nayi alhali kuma so da yawa sallan dai kama shi na wurin din to shi yasa Allah ya kan bar mu daidai matsayin mu kowa ana barin sa daidai matsayin sa ne sabiya da Allah shine ahkamul hakimina yawa kana ta addu'a kana ganin kamar Allah bai amsa ba wallahi ya amsa san me yake yi mu ne muke ganin kwanakin duniyan kamar wata mai tsayi amma a gurin Allah ya ce daga farkon duniyan ma zuwa karshe bai wuce kifta an ido ba a gurin Allah awwa aqrabu ko kuma ya baka wa ma amru sa'ati illa kalamil basri awwa aqrabu al'amarin tashin kiyama daga farkon duniya zuwa tashin kiyama gurin Allah bai wuce kiftawan ido ba kai Allah ya ce bai ma kai haka ba a gurin nan adam to kai kuwa abin da da baka kiftawan ido in dai mutum na son ka da abin da dai baka yanzu yanzu ka cinye da abin da dai baka da wamamme ai abin da dai baka da wamamme ne ko ko yan siyasa ma yana kan ji sukan faɗo wani kalma wai wai da ka ba wa mutum kifi wai gara ka koya masa kamin kifin sukan yawan ta faɗan wannan magana kamar da gaske yi mana da suna kan wa kamin kifin da mutane da yawa ba su samu sana'a ba to masu sana'a ma sukan yi ma ba a ba su hakkin su kai dai ba a yi sha'ani ba ne kai dai kai dai ana ta san mulki ne koyi amma Allah masifa ne wallahi duk wa'innan masu mulki ranar gobe kiyama wallahi hakkin mutane da yake kansu wallahi ba za su iya sha ba da sun san masifan da ke kansu wallahi da sun ajiye mulkin nan sun nemi yafiyan al'umma Allah a baka miliyoyi na al'umma ka zo ka baro suna mutuwa asibiti ana ce wai an kori likitoci ko kuma likitoci sun tafi hajin aiki ko ma'aikata kaza babu kaza ma ga miliyoyi nan ana bayarwa kawai sabila da ba yi imani da Allah ba ana ganin kiyaman ƙarya ne ga wasu suna kwana da yunwa an kiya inganta masana'anta mai aikin ma ai watan ma da kwana ma ba bashi ba duk ya ci bashi da shi amma su harkokinsu ba yi tsayawa in dai mulki suke so na gaskiya su je su ga tarihi sai na Umar da irin su Umar bin Abdulaziz Umar bin Abdulaziz rigansa ne kuyangansa mai so masa abun miya ta ga rigansa ya mutu yana sarkin musulmi na duniya ba halifan musulunci ne na duniya duk musulman duniya a zamanin a karkashin sa suke aka yi aka yi canja riga ya ce a albashin da ake bashi bai kai wannan ba sai ta dinga rage wani abu a kudin abun miya har ta saya masa riga ta kawo masa ya ce ai na kika samu riga kudi kika saya mu riga ya matsa ta daina tambaya ta ce wallahi kudin abun miyan nan ne da ake bata kuma kwarka ji kudin abun miyan dan kadan ne ba ba wani abinci ne ba ake masa na jin daɗi ba ya ce wannan dan kudin abun miya ya ce shi ne ta dinga ragewa ta tara har ta tara birane nawa ne ta je ta sayi yadi ta biya misali tela na zamanin aka masa ɗinki ya ce a to wannan yake gwada maka ashe abin da ake bani yayi yawa abin da ake bani ya yi yawa tun da har ga baiwa nan ta gane ta rage wani abu ya ce a rage albashin ya dawo kaza aka daɗa matsewa to haka suke yin suwai nan ba mu ne muke shan wahala su harkokin suna tsayuwa ne wanda zai gaya musu gaskiya ma ba su sha'awan ya zo wurin su eh ya ce yanzu ma naka wani dan kora ma dai fito ya ce kai Allah ya rabu da shi ba ba shi kaza bane shi kenan Allah ya kiyaye mu ba mu so a je matsayin ne da da zo irin yadda Qur'ani yake cewa istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab Allah ya ce ranan da wanda aka bi su su shugabannin da su bara ce ma wanda suka bi su wallahi ba mu ko bi ba su ma wanda suka bi kuma su ce wallahi ma mu ku wallahi kuma ka bi a kama tsine ma juna su da an ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala allazina tabau law anna lana karatan fanatabarra minhu kama tabarru minna kazalika yurimu Allahu malu hasratin alayhi wa ma hum bikarijina minan nar Allah ya kiyaye duk da wannan ana magana ne akan kafirai amma duk ai ana magana akan shugabanni ne da wanda suka bi su akan san zuciya kuma Qur'ani yana daukan manoni kewa wannan duk wanda ya karatu a gun malamai ya sani Allah ne kawai san iya ma'anan da ayan Qur'ani yake dauka guda daya da sabiya alaka masu mulki ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah akwai ranar da duk masu goya muku bayan wallah da su watsi kuna la'antan suna la'antan ku ba mu fatan Allah ya ka amma muna muku nasiya ku ji tsoron Allah a gyara al'amura abun kunya ne a ji ana cewa asibiti wai ba wai ba buta asibiti kaga ana kunna toci marasa lafiya amma su gidajen su haka yake ko sun zo sun ce a zaɓe su dace adalci wa mutane da haka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kada ku kalli kada ku kalli mai maganan ku duba girman Allah mu ba komai muke nema ba wallahi wallahi ba komai muke nema bai yaddan Allah Allah ya samu cika da imani to su biya haka a inna kana wadu matiya muna magana akan aljanna su biya haka aljanna da a dawwama a cikin ta da a ji daɗi jannati adini latiwa da rahman ibadahu bil ghaib Allah ya alƙori wa bayinsa a aljanna an rawaito hadisi daga Abu Huraira ya ce wato aljanna daɗin da ake ji a cikin gidan aljanna ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yunadi munadin ya ahal aljannati inna lakum an tasihu fala tasqumu abadan annabi ya ce idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah dai turo ni mala'ika ya kira koban aljanna kamar yadda muka faɗa ba irin gona ne irin namu na duniya ba a wani gida ne wanda Allah dai kawai ya kai mu ya ce ya mala'ika nan ne zai kira ya ce ya mu yan aljanna ya tabbata gare ku ku zauna da lafiya an tasiku ku zauna da lafiya fala tasqumu abadan bara ku taba ciwo ba ko ciwon kai mutum bare ba a gidan aljanna lafiya ne kullum wa inna lakum an tahyau fala ta mutu abada kuma ya tabbata gare ku ku rayu ba za ku mutu ba har abada ba ciwo ba mutuwa mu kuma yau ba abin da yake daga mana hankali bane kenan rashin lafiya ko kuma kana tunanin mutuwa ya mutuwan da ta zo to babu mutuwa babu kuma ciwo lafiya ne tsantsa wa inna lakum an tashubbu fala tahrimu abada kuma ku zauna a samarika ba za ku taba tsufa ba da a zauna a samarika amma rayuwar duniya ba a lokacin da yin shekaru ya maka yawa kai kanka ma da ce kai wannan dai Allah ya sa ya mutu da imani ko ya huta to sai an daga shi sai an kwantar da shi ya dawo kaman yaro to babu tsufa wa inna lakum an tan'imu wala tab'asu abada ku kuma zauna a ni'ima ba za ku taɓa wahala ba har abada ni'ima ne kullum ne ta na gobe wannan shine aljanna kazalika qawluhu azza wa jalla wannan shine Allah da yake ce wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malu da a kiraye su a ce ga aljanna an gadar muku su biya da abin da ko zama kuke aikatawa irin aiwan aikinka irin kyan gidanka aljanna irin yawan aikinka irin kyan gidanka aljanna irin ikhlasinka irin matsayinka a gurin Allah irin kyan gidanka kenan aljanna sannan aka sake ruwaito wani asar daga asim bin damra an ali karamallahu wajahu annahu zakaran la yace asim bin damra yace sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace zakaran nara fa azuma amraha zikran la ahfazahu yace sayyidina ali ya mana wa'azi ya ambaci wuta ya faɗa mana irin sufofin wuta asim bin damra yace sayyidina ali ya girmama mana sha'anin wuta yace har na taimama na gagara kiyaye ma abubuwan da ya gaya mana na tsoro a gidan wuta yace sun makala sannan sai yace da ya gama faɗan wuta sai yace Allah kuma sai yace sai sayyidina ali da faɗan sufan aljanna yace Allah yace wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zubaran wasiqal ladzina taqaw Allah ya kora da a kora kai da a kora wa'inda suka ji tsoron Allah ilal jannati zuwa ga aljanna zumaran jama'a da yawa da a kora za ce ku tashi ku je aljanna hatta iza ja'uwa ja'uwa wa fuke hat abuwa har sai lokacin da suka je da su ga duk kofofin kawai an bude shiga ne kawai da su yace hatta izanta hu ila babin min abwabil janna har lokacin da suka je kofa daga cikin kofofin aljanna wajadu indahu shajaratan su yan aljanna ya su samu wata bishiya a kofan aljannan ba ba shiga aljannan ba a kofan ne za su ga wata bishiya ya karju min tati saqiha ainani tajriyani karkashin wato jijiyan bishiyan ko jikin bishiyan ainihin ainihin jikin bishiyan kenan sai su ga wani ruwa yana bubbugowa guda biyu mabubbugan ruwa guda biyu yana bubbugowa yana zuba yana tafiya haka fa'amadu ila ihdahuma kama umiru bihi sai su je su dogara su je gurin guda ɗaya daga cikin ruwa da yake gudanan kamar yadda aka umurce su fa sharibu minha sai su sha wannan ruwan fa azbahat ma fi budunihim min azan aw ba'si daga shan wannan ruwa na jike bulbula a jikin bishiyar da ke koban aljannan nan sai kawai dukkan wani cututtuka da ke cikin su da wani tsanance-tsanance wani ulsa wani typhoid wani malaria wani ciwon menene hanta ko da duk sai kawai ya fita ba rama a shiga aljannan da rashin lafiya ba a nan kawai da fara somin taɓi wannan ruwan da da sha duk wani cuta daga ke jikin sai na lece duk ta fita da wani tsanance-tsanance su ma'amidu ilal ukura sannan su koma su karkata zuwa ga ɗaya wato mabubbugan ruwan fatadaharu minha nan kuma ya suje su yi wanka shine fatadaharu fajarat alaihim nadratun na'im sai kawai wani haske na ni'ima sai kawai ya gudana a kansu duk ya lullube su falam ta tagayyar ash'arun ba'ada abada sai na ce tun daga nan gashin kansu ba dai ƙara canjawa ba wannan wanka da suka yi ya ce gashin kansu ba zai ƙara canjawa ba zai koma bakin kirin wala tash'as ru'usuhum kayin su ba zai ƙara ƙura ba ka annan dahanu biduhuni ya ce kai kace sun samu irin bakin mai din ne wanda samarika suke sawa a gansu ko dai so yake ce masa ko yawa to kai ka ce wannan ne wannan man ne suka sa a kansu wannan ruwan ko suna wanka gashin kansu zai dawo baki kirin sun mantahu ilal jannati yace daga nan fa ya tafi aljanna fa qala lahum hazanatuha sai in sai mala'iku su ce musu salamun alaikum ibtum farkul wa khalidi ya ce musu aminci ya tabbata gare ku farin ciki ya tabbata gare ku ku shiga wannan aljannan har abadil abadi ma'ana ba karshe kawai خلود بلا موت ثم تلقاهم ولدان suna shiga aljanna ko sai yara su zo wannan yara da Allah yake gaya mana a cikin suratul insani ko eh shine al'ata alal insani menene yana cewa eh, menene yaran wai zara aitum hasibta lulu amman su wa yadufu alaihim wuldanu mukhalladun hasibta lulu amman su kaji yaran aljannan ma in ka gansu sai kai zaton zinare ne aka watsa ko yake ta tattafin haske a maimakon mu yaran mu in ka shigo gida ka dinga wa yake ta da kasan nan kai wa yake aiki da tokan nan wa mai ta da kura to su koyi haske da ka gani koyi yana tashi ka dauka lu'lu'i ne ka je koyi kaga ƴaƴanka ne na aljanna ko suke ta kyalli wato yasa aka ce an sa aljanna abinda zuciya bai taba tan akwai irinsa ba amin ashe duk adam da ake a duniya ma ashe dai shirme ne ma ashe tunda tunda duk adam da ake a gidanka baka yi ta kamar da yaranka kamar gilas su ringa kyalli ba iyakacin ka ne ka yi fenti ne a yi menene a yi dai gashi nan dai iya ginin ne za ka masa ado to Allah ya sa mu cika da imani to sai na ne ce yaran da su zo suna taryen mutum ya ɗifuna bihim suna gewayawa da iyayensu kamata ɗifu dan ahlud duniya bil habibi kamar yadda yaran duniya idan wani bako ya zo suke rika hannunsa su dinga zaga da shi cikin gidansu da makwabta irin inda ya je zumunta suna bin sa kaga kaza ga gidansu wani ga to haka yaran aljanna da su dinga rike iyayensu suna kai su kaga nan shine danin furut din apple eh nan shine a menene naman kaza nan naman dawisu nan zuma nan nono nan madara da shauransu dai to suna zaga da su ya ce kamar yaran duniya bil habibi yukaddimu alaihim min gaibati ya ce kamar wani masoyi da ya zo musu daga gaiba wanda ya yi tafiya ya daɗe ba a sadu ba haka za su dinga ya ƙulu na lahu za su dinga ce ma babansu abshir abshir abshir ka yi farin ciki albishir albishir albishir tafiya da su sun jima a cikin gidan ta ce addallahu laka min alkaramati kaza wa kaza wa kaza Allah ya tanada maka ababen girma da na baiwa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kala yace fa in duku gulamu min ulaikal wuldani sai kai ana cikin haka sai wani yaro fita da gudu daga cikin wayannan yaran zuwa ina ila ba'd azwajihi min alhuril id zuwa ga matansa wa inna wanda ake kira hurul in matan aljanna din kawai wani yaro sai ya cikin gida eh kawai ya fita da gudu sai ya je ya samu wata daga cikin mata ya ce to ai baki sani ba mai gidan fa ya zo eh ya iso fa oga ka san yanzu ko mai gida ne ya dawo daga tafiya wani ya shiga gida ya ce ai ga baba ya dawo haba dole ita uwar gida tana daga cikin wanda da a iya ce ta da kowa ma farin ciki duk da farin cikin yaran gida amma ba su kai ta farin ciki ba domin da da a ce gashi mai gidan kuma ya mutu ba wanda zai kai ta damuwa da su damu amma ba a kai ya ita ba ta sabi alaka ya je ya kulu sai ya ce kajja fulanu wane ya zo bismillahi kana du'a bihi fi duniya da sunansa da ake kiransa a duniya da zai je ce ai ga wane ya zo baban wane ko ga babanmu fa taqulu anta ra'aitahu kai din ka ganshi shi ɗin ka gani ya kulu ana ra'aitu na gan shi wawa bi asiri yana baya na ma da ya iso Allah ya samu daga ciki fa yastahifu al farahu e farin ciki ya lullube ta hatta ta kuma ila as cifati badiya hatta je kofan ainihin ɗaya daga cikin ɗakunanta ta zauna kowai ta ƙara caɓa ado tana jiran ya ƙara so Allah ya samu cika da imani bai zanta ila manzilihi idan ya ƙara so zuwa ga ainihin masauki cikin aljanna nazara ila asasi bunyani a'a dole ne fa ka san ai kauyanci sai ko ya fara kallon gidan aljanna ya zauna a falo ya ta fara taba garin a'a wannan menene kuma oho i aga hadisi ya wala ya dinga kallon ginin a'a wannan ginin ta ina aka yi daga sama ne aka faro ko daga ƙasa yana kallon gini dole a yi ƙauyanci fa izan jandalu allu'ulu'u fawqahu sarhun ahmar wa adar wa asfar min kullu launi sai kawai ga jandal ga lu'ulu'i in ya taba wannan gini ya shafi nan sai ya ga wani zinare ne na lu'ulubi in ya taba nan sai ya ga sarhun ne sarhun min qawarir ya ga nan ahmar sarhun ahmar ja ne wani launi ne na zinare ja ya ga wannan kuma kore ne ya ga wannan fasfasi ne kamar mai launin yalo haka duk kullu launin sun mai yarfa rasahu ya daga kansa yanzu ila sakafi ya kalli rufin ya ga ainihin pop muka ma gidajen mu namu na miskinai ya yi nasu an tumul fuqara ila Allah wallahu wal ganil hamid ai ba ma pop bane ko to masu pop ma suka daga ba za su ga pop da ba su taba gani ba to shi kenan ya kalli rufi gidan fa idan misal barq yace kawai sai ya ga silin ɗin yadda ka san walƙiya haka yake sheƙi walaula an Allah ta'ala qaddarahu ba din Allah ya ƙaddarar da ganinsa ba la'alama an ya saba basuruhu da wannan ƙarfin silin ɗin falansa sai makantar da shi don ƙarfin hasken kawai ba din Allah ne ya ƙaddara zai iya zama a gidan damu iya zama ba insha Allah muna daga ciki da hasken kawai silin ɗin sai ya tafiyar da ganin idan sai ya makantar da shi sun mai daɗi rasahu sannan fa daga nan ne fa sai kuma ya dawo da kansa fa'izan zau fa'izan azwaju a a sai ga matansa nan a gewaye da shi la ila illallah sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya ce sirna ya ce wa akwabun mawdu'a wa namariqun masfufa wa zarabiyun mabsusa yace sun mattaka kawai ai sai ya ga ga kofuna an aji ga namaru an jera su ga zarabiyu sai kawai ya ce alhamdulillah lazi hadana liyaza mun gode da Allah ya shirya da mu da wannan amma kunna lina ta diya ya ce ba mu zama mu shirya ba laula an hadana Allah ya ce ba din Allah ne ya shirya da mu ba ce wallahi da bara mu shirya ba da ba za mu samu wannan abun ba wannan dai ko rabo ne Allah ya kaddara da mu samu ba wayan mu bane ba dabaran mu ba to sayyidina Ali yace sun mai nadi munadi daga nan wai sayyidina Ali ne fa yake ta gaya ma asim bin damra yake sifanta masa aljanna wannan abun da muke karantawa din to daga nan yace sai wani mai kira mala'ika ya sai kira ce tahyuna tahyuna fala tamutunna abada ku rayu ba da ku mutu ba har abada watukimuna ku zauna wala tazanuna abadan bara ku taba kaurawa anan da ku zauna har abada kar ma mutun yace kar ko ta rana a cire mu wata suhuna fala tamruduna abadan ku zauna cikin lafiya kuma bara ku mene ba bara ku ƙara wato rashin lafiya ba har abada yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takanne yace sai sai kawo hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ati yawmal قيامتي باب الجنة فأستفتح فيقول الهازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك يتي سجاء يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ران القيامة النبي شيدي فارز وقوفان الجنة يتي دنزو قوفان الجنة دني ما أبوئي mai tsaron aljanna dai ce wane ne don kamar misali hadisi na gwada mana annabi dai zo ya nokin ne eh lallai sallallahu alaihi wa sallama an sarki alfati ne babu ga gaskiya ne sai ya ce man anta wane ne fa kulu ya annabi ce sai ce muhammadu ne sai ce bi qawmirtu ai kai ne aka ce ko in bude maka ya ce Allah abtah li adin qablaka an ce duk wanda ba kai ban ya fara zuwa kan na bude masa annabi shi dai fara shiga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan fa shine aljanna wannan ita ne mene aljanna to fa in muka bi na aljanna nan karatun ma bara mu sake jin wani abu to sai annabi sallallahu alaihi sai wani hadisi hadisin nan da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zaune ne kamar yadda abi sa'ud al-hudri ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace inna al jannati la yatara'una ahla al ghurafi fawqahum kama tara'una al kawkab al ga'ir fi ufki min al mashriq ila al maghrib litafadala ma bainahum yace inna al jannati la yatara'una alal gurfi fauqahu yace yan aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna kallon waɗanda suke gidan saman sama da su kama tara'un al-kawkabi al-ga'ir kamar yadda kuke kallon tauraro mai karfin haske daga ƙasa ka san da ga taurari daga sama wasu kaɗan kaɗan kake ganin su wasu kuma kauda ka gan shi yace to haka yan aljanna suke kallon wanda suke saman su a aljanna kamar yadda kuke kallon tauraro a sararin sama min al-mashriqi ila al-maghribi daga gabarcin duniya zuwa yammacinta lifata litafadala bainahum sabiya da bambanci da yake tsakaninsu wato suna kallon 'yan aljanna wanda suke ƙasa suna kallon aljannan da suke gidan sama na sama da su kamar yadda muke kallon tauraro mai haske haka su ma suke kallon su kuma nisan kamar daga gabarcin duniya tsakanin sama na ɗaya da misali wayannan suna sama na ɗaya da aljannan wayannan suna na biyu to nisan tsakaninsu kamar daga gabarcin duniya zuwa yammaci kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi tilka manazilul anbiya'i la yabluku ha gairu suka yi sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan ai matsayin annabawa ne ba wanda yake kai wannan matsayin Yesu kala ya annabi ya ce bala ya ce haka ne matsayin annaba ne amma fa ku sani wallazi nafsi biyadi rijalun aminuna billahi wa sadaqul mursalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda raina yake gurinsa wasu mazaje ne wanda suke wannan matsayin ba wai iya annabawa ba wasu mazaje ne wanda suka yi imani da Allah suka suka gaskata ne annabawa su ne Allah ya tanada musu irin wannan aljanna wanda na kasa da su suke kallon haka ba iya annabawa bane ko har mu'mina in kai aiki ka kai maka ba Allah yanda ya kamata da ka wannan matsayi wa qala aidan annabi sake cewa inna alal inna alad darajati al ula la yarawum من تاتهم كما ترون النجم الطالع في أفق من أفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منه وعن أمم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حقيقة ما أبو تا درجوجي ما دوككا أرانين قيامة lallai wanda suke karkashin su suna kallon su kamar yanda kuma kuke kallon tauraro wanda ya kullo a tsakiyar sama yace haka ma'abuta daraja a lahira ‘yan uwansu suke kallon su in ka fi wani to yadda kake kallon tauraro haka yake kallon ka haka yake kallon ka kuma can sama sai annabi ya ce haƙiƙa sayyidina umar da sayyidina abubakar da umar suna cikin irin wa'annan mutane wanda duk wanda bai kai su bane dinga ganin su haka kaga wani albishirin sayyidina umar kala jabir jabir bin abdullahi ya ce kala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uhaddisukum bi ghurfil janna bana gaya muku ya dakin aljanna yake ba kale yace qultu yace sai sai annabi yace haka ne sai nace bala ya rasulullah jabir yace sai nace haka ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abina anta wa ummina iyayenmu maza da iyayenmu mata dukkan sanka ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a gaya mana wannan kale sai annabi yace إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النئيم واللذات والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر النبي يتي حقيقة أتكين الجنة أكوي ونتاكي nau'i ne na zinare wannan ɗaki wanda ana ganin daga cikin ɗakin ana ganin wajensa sabiya da gaba ɗaya na gilas ne kawai na zinare daga waje kuma ana ganin ciki ya ce a cikinsa akwai ni'ima akwai daɗi akwai farin ciki wanda farin cikin da ido da jin daɗin wanda ido bai taɓa ganin irinsa ba kunne bai taɓa ji ba bai taɓa tsarsuwa ma a zuciyar wani ɗan adam ba jabir ya ce kultu ya ce he na ce ya rasulallah liman hazil gurfa gurab na waye wa inna takunan irin waye ne Allah ya tana da wannan kale ya ce liman afsha salama ga wanda yake yada sallama duk wanda ya zo ya ga mutane ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ka duba fa sallama kawai muke yi an tana da mana irin wannan daki in ba Allah ba wane ne dai maka wannan na'am liman afsha salama ga wanda ya tana da yake yada sallama wa adama ta'ama ya ciyar da kuma abinci wa adama siyamu ya dawwama kuma yana azumi wa salla bil laili ya kuma yi sallah cikin dare wannan su niyamu mutane suna bacci kala yace kunna yi muka ce ya rasulullah wa man yidiku zalika wane ne dai iya haka wane ne dai iya ya zamo yana yada sallama yana ci da abinci yana kuma dawwama cikin azumi yana kuma sallah da daddare yana kuma a lokacin mutane suna bacci irin cikin dare kenan waye da iya tara irin wayannan ayyuka wani ne yake da ikon ya ka ya rasulullahi kala sai annabi ya ce ummati ya ce al'umma na ta iku zalika tana da ikon yin haka wasu ukhbirukum an zalika annabi ya ce bari in gaya muku wanda yake yin irin wannan duka ayyuka sai annabi ya ce mallaki ya akawu wa sallama alaihi aurar da alaihi faqad afsha salama duk wanda ya haɗu da dan uwansa ya masa sallama ko shi dan uwan ya ma sallama kamar to ka shiga cikin zirin wanda ya haɗa sallama a tsakanin al'umma ko aka maka ko kai kai amma ka duba mutane ba san muhimmancin sallama sai ka ga mutum ya zo kan mutane ko sallama ba yi wani kuma da ka ce masa baka yi sallama bai yi a fushi kuma ga annabi ya ce in mutum ya zo bai muku sallama ba kar ku masa magana ko ya yi magana kar ku amsa masa to annabi ya ce duk wanda ya sallama ko aka masa mai ya shiga wannan ya ce wa man al'ama kuma alahu wa iyalahu min da'ani duk wanda kuma ya ciyar da iyalansa da zuriyarsa abinci hatta ya bi ahum har ya kosar da su faƙad adama da'ama ya ci da abinci kaga wannan menene masu gida sun samu shiga ko ko baka da gida kana ci da iyayenka ka samu shigan wannan tunda annabi ya ce wanda ya ci da iyalansa har suka koshi kaga biyu na uku ya ce wa man sama sha ramadana wanda ya azumin ramadana ومن كل شهر شهر ثلاثة أيام wanda kuma ya dogara a azumin wato salasa a shahara salasa ayyami wanda kuma ya dogara da duk wata sai ya azumin kwana uku annabi ya ce inda ya yi na ramadana duk wata kuma kan yi azumin kwana uku ya ce to fakat adama adama siyama wannan shi ma ya dawwama ya an sa shi azumin wanda ya dawwama na azumi sai ya ce man sallar isha'a wanda ya sallar isha kuma al'akirata isa na ƙarshe ɗin nan sallan isha wa sallal gadata ya yi kuma sallan asbayi fil jama'ata a jama'a faƙas salla bin laili haƙiƙa ya yi sallah cikin dare wannan su niyamun mutane kuma haukacin suna bacci aka ce yani yahudu wan nasara yahudu da nasara suna bacci wal majusa da majusawa ya ce ya shiga cikin wannan kaga ashe dukkan musulmi kusan inda mutum na sallah yana azumi ya shiga cikin wannan to Allah ya tana dama mai irin wannan aikin wannan aljanna wanda ake daga cikinta ana ganin waje daga waje kuma ana cikin ciki sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu ila rasulullah an kaulihi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene fadin Allah da ya ce wa masakin daibatin fi jannati adin ayan da jiya muka karanta din nan wa da lal mu'mini wa mu'minati jannati tajri min tahtiha al-anharu wa masakin daibatin fi jannati adin wa ridwanu min Allah akbar to wannan aljanna masaukai a cikin aljanna na dawoma din nan an tambaya annabi me ma'anan wannan aya qala sai yace qusurun min lu'lu'in fi kulli qasrin sab'una daran min yaqutin ahmad yace benaye ne wannan masakin din benaye ne gidan sama ne Allah ya tanada su na lu'lu'i aka gina su ba da ƙasa irin na duniya ba na lu'lu'i aka gina su kuma guda ɗaya ɗaya har saba'in kowane kuma gidan sama so saba'in yana da ɗakuna saba'in a cikinsa gidan sama ne guda saba'in kowane ɗaya kuma gidan sama yana da ɗakuna guda saba'in na ai yau kan tambaya bare mu ƙara samu sabon eh dai mu ƙara wannan na min yaqutul amar na zinare jan zinare a kowane ɗaki kuma fi kulli darin sab'una baitan kowane ɗaki kuma yana da wato fi kulli usurin sab'una daran benaye ne guda saba'in kowane beni ɗaya kuma yana da gidaddaji saba'in kowane gida kuma ɗaya yana da ɗakuna saba'in na zabar dadu adar na zamar zamar adar wannan koren da ake kira zamar dadu fi kulli baitin sariri kowane ɗaki kuma akwai gado ala kulli sariri kuma sab'una firashan kowane gado kuma yana da shimfiɗa guda saba'in min kulli launi na kowane launi da ka sani na abubuwa a ala kulli firashin zaujati kowane shimfiɗa ɗaya kuma akwai matan aljanna a kansa kowane gado yana da shimfiɗa saba'in kowane saba'in kowane shimfiɗa guda saba'in kuma akwai matan aljanna guda ɗaya kai na'am min al-hurul in na hurul in fi kulli baitin kuma sab'una ma'idati kowane ɗaki kuma akwai wato me da mu ce na abinci kula kula ne namu ce na abinci ko plate plate yawa dani table da da plate plate na abinci guda saba'in ala kulli ma'idatin kuma ala kulli ma'idatin sab'una launin min dani kowani kuma ma'ida kowani wato daro na abincin akwai launin abinci daban-daban guda saba'in a cikin kowane daya fi kulli bautin kuma sab'una wasifatin a kowane daki kuma akwai wato abun wasifa guda saba'in wa yi wudil muminu fi kulle gadati kowane safiya kuma ana ba mu kowane mumini ya ni min alquwwati na karfi ma ya ati ala zalika ajmai kuma kowane safiya ana ba wa mutum karfi na iya biyan bukata na aure mu innan matan gaba daya to Allah ya sa mu cika da imani sabiya da haka Allah ya sa ma wannan gida Allah ya sa ma aljanna dan albarkan annabi Muhammad Allah ya fe mu Allah ya fe mu dan annabi Muhammad dukkan masu neman bukata a gurin mu maza da mata Allah ya biya Allah ya yi mana damuwar duniya da lahira masu tambaya sai gobe insha Allah Allah masalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatih al-qatim wa ala ali haqqa qadrin ila al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin